إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa a wannan yammaci mai albarka a wannan rana mai albarka a wannan babban masallaci na juma'a kuma a wannan lokaci na bayan sallah azhar zuwa al'asar a wannan gari na gazawa a ƙasar Nijar a ƙasar Nijar jamhuriyar Nijar jihar Maradi tare da iyayenmu mata masoya Allah masoya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka ce za a yi wa'azi karfe biyu zuwa la'asar sai nake ce da malam mai gabatarwa na ce kuma za su zo wa'azin sai ce zuwa kai na ce tab ni dai na san da a najeriya ne ko da a kano ne ba lallai ka tarar da wata mace a gaban ka karfe biyu za ta zo wa'azi ba ta Allah ya muku albarka kun yi kokari kwarai ga kunan kun cika har ma kun yi yawa ta Allah ya sa albarka dan uwana abokina kuma amini na Sheikh Duktur Abdulkadir Saleh Kazaure Modibo wata sarauta ce wannan babba ta ainihin wato ilimi da aka ba shi a jihar sokoto da ke kula da ainihin wato rubuce-rubuce da kuma harkar ilimi ta gidan shehu usman ibn fodiyo musamman nana asma'u ya gabatar da nasiha kafin a fara wa'azin na ce masa ni ba zan yi ba kai ne za ka yi in ka yi sai na zo na ɗan yi taliki ni na fi son na yi taliki a wa'azi ba wai a sani na yi wa'azi a farko ba muka yi ta jayayya da shi Allah ya ce muke ni kawai sai ga mai sanarwa sai ya ce Dr. Abdulkadir shi ne na farko na ce to daga yau ka sake faɗa da ni ka je jayayya da ni ka da kai zan rinka yi ta alhamdulillah wala ya yi kokari sosai ya tattaɓa wuraren da duk ake so a taɓa damar shi malami mai wa'azi abin da ya riga ya saba ba sai an ce masa komai ba Allah ya masa albarka kuma Allah ya ƙara masa ilimi mai amfani ya ce wai ya rako ni a ni ne na rako shi don shi ne sababin zuwa na garin nan kusan shekara guda yana magana zo mu isa da sabo wannan gari yana son wannan garin Allah ya masa albarka to ni gaba da aka bani gaba ce mai rikici ban san me yasa aka zaba mu wannan ba ko dan hada ni fada da ku ne wallahi ban sani ba saboda na san gaskiya ba lalle mu tashi lafiya da ni da ku ba akwai matsaloli sai aka zaɓi wuri mai wahala sai aka bani shine wato matsalolin iyayenmu mata a gidajen bukukuwa sai aka ambato kaɗan daga cikin matsalolin shine kaɗe-kaɗe da raye-raye da motsa jiki in ji shi mai gabatarwa don ni sai da ma na tambaya na ce dama in mutanen Nijar sun ce motsa jiki suna nufin wato rawa kenan to Allah sa albarka abu na farko waɗannan maudu'ai da aka zaɓa muku maudu'ai ne masu kyau ƙwarai masu amfani kuma don a gyara muku addinin ku ne a gyara muku tarbiyyar ku ku zama mutanen ƙwarai masu albarka saboda ke mace kike kadai al'umma ce mai zaman kanta a bayanki akwai 'ya'yanki akwai jikokinki akwai tattaɓa kunne akwai akwai akwai akwai akwai ma mijinki kina kula da tarbiyyar kanki da ta 'ya'yanki da ta mijinki da ta waye sauransu daga cikin abubuwan da suke damun mu a yau shine idan aka ga matanmu a wuraren bukukuwa taron biki wallahi kaman ba su ne wannan matan da muke haɗuwa da su a islamiyya ba kai ma har da ke da ke nake kamar ba su bane wanda suke saka mana hijabi da niqabi su zo gaba gaba a masallaci idan an zo lacca in an zo wa'azi in dai za a yi biki in dai akwai harkar biki to sha'aninku wallahi sai dai addu'a kowaye ko in dai matarsa za ta tafi gidan biki sai ya kula ko ni din nan idan iyali na za a tafi biki to fa bana bana gaggawar fita sai an riga ni fita tukunna dan na ga ya za a yi fita tukunna in ka ga mace tana dogon kwalliya da dadewa a gaban madubi ana ta kwalliya tun da safe an tashi an maka abun karyawa da wuri amma za an sallami yara za su tafi makaranta an ɗauko kaya an ajiye a kan gado tun alfijir an ɗauko sarƙa an ajiye an ɗauko takalmi an ɗauko zani an ɗauko kaza to biki za ta biki za ta irin wannan hali naku da kuke da shi zuciyarku tana makale da biki da taro Allah shirya Allah ya ba ku ikon gyara to zan faɗi wasu abubuwa da mata suke yi a cikin bukukuwan kuma a ciki zan yi bayani akan maudu'in da aka ce ne magana akai shine kaɗe-kaɗe da raye-raye wanda Allah ya haramta na farko dai ya halatta ku yi biki ku nuna farin cikin ku da godiyar Allah idan an kai ɗaya ku gidan mijinta ya halatta ku yi wannan amma kar ku yi abin da ya saba shari'a ku tambayi malamai me za ku yi babban abin da shari'a ta halatta mana a biki shine mu yi walima walima wa farin ciki ne a tara mutane a dafa abinci mai kyau mai inganci mai yawa ba da almubazzaranci ba a kira yan uwa da dangi da abokan arziki a ba su abinci su ci ku yi kwalliya ku yi adanku amma ku ya ku a tsakaninku ki bayyana adanki ga yar uwarki mace ta ga inda Allah ya halatta mata gani amma ba ku bayyana adanku ga maza ba ba ku bayyana kwalle ku da adanku ga 'yan titi ba wannan ba daidai ba ne kuskure ne kada mata su rinka fahimtar ana irin wannan maganganu ana so a tauye musu wani haƙƙi ne nasu a'a hatta matan sahabbai matan annabi da matan sahabbai an yi biki kuma annabi ya ga yadda suka yi bikin su har ma ya musu gyara wata rana sun taho za su kawo amarya yanzu shiru ana tafiya annabi ya ce ina za ku je haka suka ce za mu je mu kai wancan amarya na na aisha ne aka sai ce a ya kuke tafiya haka babu dan wani abu na dan nishadi na ku na mata kuna yan waƙe waƙe na ku na mata a ce na kum a ce na kum fa hayyuna nuhayyikum na mun zo muku mun zo muku muna gaishe ku kuna gaishe mu misali ne nan annabi ya nuna cewa ashe a ɗabi'ar mata yawanci suna yan waƙe-waƙe nasu musamman idan za su kai amarya wannan fa gidan annabi ne wannan fa matan sahabbai ne to amma kin ga anan annabin da kansa ya koya musu abin da za su faɗa da haka idan mace aka yi aure yan waƙe-waƙe naku a tsakaninku wanda babu batsa a ciki babu kaɗe-kaɗe a ciki babu bayyana tsiraici babu tada kalmomi na tada sha'awa a ciki wasu maganganu masu kyau wanda da iya da kakanni suna yi wannan dan mace ta yi wannan saboda an yi aure ba su saba Allah ba kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisi to amma bukukuwan da ake yau sabon Allah shi ya fi yawa a ciki na farko dai akwai al'ibtiadu an sunna ana nisantar sunnar annabi mata suna zuwa taron biki wato wannan almunasabatu sa'ida da ake faɗa suna zuwa suna saba Allah tabaraka wa ta'ala suna aikata abubuwa na barna kulla kawance da abokantaka da mutanen banza mace ta ƙwarai saliha mutumiyar kirki mutahajjiba mutanaqiba mutahashima mai hijabi mai kame kai mai saka niqabi ga jin kunya amma wallahi daga zuwa gidan biki za ta je ta haɗu da ƙawa ta banza a je a koya mata aikin banza tana dawowa gida sai kiga ta canja da kunan da nan kuke ainihin wato faɗawa cikin abubuwa waɗanda suke na kuskure kun sani ko ba ku sani ba har yanzu an halatta muku musulunci kullum yana lura da jin daɗin ɗan adam da walwalarsa da shakatawarsa hatta 'yan kaɗe-kaɗe na mata wanda yake bai saba shari'a ba irin su adduf da ake faɗa addufuful mubaha malamai suke cewa wannan ya halatta iyayen da kakanni a da suna yi to amma yanzu an canja shi an kama wasu abubuwa na barna an kawo shedana da shedanci don a fusata Allah shi yasa auren ana yin sa amma bai da albarka abu na biyu ga wuce gona da iri dora wa iyaye da dangi wahalhalu na kuɗi da abincin ango da amarya da abincin da aka gayyata gayyato masu kuɗi wanda sun fi ƙarfin wannan abincin amma a kori 'ya'yan talakawa a zo a yi biki a gayyato 'yan alfahari in nuna isa a kecere ni amma 'ya'yan talakawa suna nan suna mutuwa da yunwa su idan sun zo ma taron bikin koransu ake sannan duk wanda yake mai karamin galifu ne bai da babbar daraja to ba a mutunta shi a wajen ga almubazzaranci da abinci da yawa yau cikin bukukuwan musulmi mata inda ake da alfaharin da wadata za ki ga yadda ake zubar da abinci Allah ce wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ku daina almubazzaranci saboda Allah baya son masu yin almubazzaranci to kuna yi ku daina yi in ba haka ba Allah zai cire albarka a cikin bukukuwan a yanda ake kwana da yunwa a yau a ƙasashenmu na Afirka a yadda ake zama yau ba abin da za a ci ba abin da za a sha amma ki ga ana tozartar da abinci ana wulakantar da abinci saboda biki ne na masu alfarma kuma talaka ya zo an kore shi ki ga almajirai a can a gefe ana koransu ‘ya'yan talakawa ko makotan masu ma bikin ma suna nan suna kwana da yunwa wannan ba daidai ba ne ga kiran mawaƙa da makiɗa shine mahallin shahid ɗin maganar abin da ake so a tattauna a kai kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe wanda suka saba wa shari'a wai yau ci gaban mata a wasu bukukuwan nasu shine a kira makiɗa da mawaƙa wasu suna kiran masu waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe mata wasu kuma su kira maza to ita mai kiɗa da mai waƙa da mace da namiji duk wasu ɗaya ubansu ɗaya duk haram ne da haka ku kiyaye rashin mutunci da rashin arziki da keta shari'ar Allah da yau ake yi a gidajen bukukuwa abin ba da kyan gari wallahi idan aka zo wucewa ta titi aka ga mace tana ta irka rawa mace tsofi tsofi ba za ta kaɗawa tana ta rawa tana kada jikinta ai shine motsa jikin aiki wallahi wata tsohuwa da aka nuna mun a wani biki aka wani ya turo min ya ce malam ka duba yadda mata suka halaka suka lalace tsohuwa ce ni na tabbatar wannan ta yi jika da ni wallahi duk da ni din ma ba na yau bane ba wallahi tun da ta fara rawa tana tsaye tsohuwan nan tana tsaye tana kadawa tana kadawa tana nadewa ya wance wance kaza kaza dan ma kan dan yanko wani guri ne in faɗi sunan wata amma da na buga misali wallahi ke zike kin yadda kin kowa kyau wallahi biki kowa ba biki kowa kyau ba wai halin ki yafi na kowa kenan yafi na uwarki ma gaba daya wannan ba daidai bane ba to haka sharrin mawaka suke shi mai waka kawai idan mai waka ya zo ya ziga kai ziga kai ziga ka sai dai kaga kanan masifa ta yi mana yawa a rayuwarmu a cikin gidajenmu kuma wannan harkar kaɗe kaɗe da waƙe waƙen nan wai yau idan kai aure in ma baka gayyato aka yi ba wani auren ma ba mu dai a Najeriya dai wallahi na sani an kamun fatawa akwai wacce ta ce ba za a yi auren ba saboda ba a bada kuɗin da za a kama wannan gurin da za a je a kaɗe kaɗe da waƙe waƙen nan sai da saurayi ya gama komai na wahala kayan aure da komai da komai ya kawo yana murna za a kai masa yar amaryarsa sai ta ce ina maganar kama gida kama gurin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ina mawaƙi kaza da za a kira ya ce ni ta ce ƙwarai kuwa ta ce ba to lalle ba bikin za ka yi ba baka shirya ba kenan ya ce bai da shi bai da hali wallahi yarinya nan cewa ta ka je sai ka shirya ta tattara kayansa ta mayar masa kuma da uwarta da ubanta da iyayenta saboda lalacewa wai a hana yin aure saboda wannan kaɗe-kaɗen da ba a ji aka yi ba da alfahari da nuna isa ku ji tsoron Allah ku daina goyon bayan shaidanci da shaidana kuma kamar yadda malam ya gaya mana irin wannan abuwa duke kwashe muku albarka suke duk auren da za a yi a keta dokar Allah a saba wa Allah tabaraka ta'ala Allah cire albarkar abin yake yi ki zo ki aure 'ya'yan su zama miki matsala yanzu ba ga 'ya'yan nan ba na ta haifansu ɗa ya zo ya sa ka kuka ɗa ya sa ka baƙin ciki ɗa baka isa ka ce yayi yayi ba ɗa baka isa ka hana shi ya hannu ba an wayi gari yau iyaye tsoron ƴaƴa suke wallahi iyaye yawanci tsoron ƴaƴa suke tsoro ake ji a musu magana yarinya yar firit yar budurwa duka yaushe ma ta mara girma tana wani ƙafafa a gida sai abin da ta ga dama za ta yi baki sai ki ce kaza ba ba isa a ce suyi suyi ba isa hana su hannu ba an talida al'amatu rabbataha rashin albarka ne ta zo ta saba miki ta ƙi ta biki kuma ta je gidan miji ya dila ta wata mata tana sa ta aiki a gida tana ƙin yi ta ce wallahi sai kin yi ba ki mun ba amma za ki je ki yi wani ƙato a to ni ɗin in ba ki bi ni ba za ki shiga aljanna ba to yau abinda iyaye matan abinda suke kai ke ya'ya mata abinda suke kai kenan su saba wa iyayensu su je su jefa kansu cikin fushin Allah tabaraka wa ta'ala to ya kamata a kiyaye iyaye na mata ku daina duk abin da zai sa Allah ya fushi da ku kuma yawanci da kuke ga wannan matsalolin suna faruwa Allah kuke sabawa a tarurrukan ku na aure sai Allah yake jaraban ku ku zo ku haifi 'ya'ya karfa kafa ko yaro ya zama ɗan shaye-shaye ko yarinya kiga yar karamar yarinya tana neman maza yau ƙananan yara yan ƙanana yarinya karama yan shekara sha uku sha biyu ilalazi mu kwana take tana kan wannan wayar musamman wanda Allah ya jarrabe su suka ɗauki manya-manyan wayoyi suka ba wa yara yar budurwar nan da ke gani mai yar tasowa in dai ta fara danne dannan waya to fitina kenan fitina kenan wallahi tallahi ta kwana akan waya ubanta yana can yana munshari kwaro da daddare uwarta tana can tana birgima yarinya tana nan wani yaro ɗaya hana ta bacci karfe ukun dare ba su yi bacci ba daman magana sallah asubahi ba ta tashi ta je makaranta ta ta bacci akan kujerar aji saboda iya ƴaƴan sun fi karfin ku waya kuke sai musu kiga yarinya karama budurwa tana rike wayar da ubanta bai sai rike ba kiga yarinya karama tana rike wayar da za ta ciyar da uwarta da ubanta shekara guda wa ya sai mata wani saurayi ne ya sai mata duk saurayin da ya ɗauki kuɗi ya sai miki waya mai tsada haka kawai bai aure ki ba to fa ɗaya biyu ne fa ko dai ko dai ko ba haka bane bane yawwa ko dai ko dai ku rufa mana asiri ku tsare budurcin ku ku tsare mutuncin ku ku je gidan miji lami lafiya kafin ku je ku lalata mutuncin ku dan Allah ku taimake mu kuna tare da ni ko ga rashin kunya idan an zo taron biki a yi kiɗa a yi rawa to an yanzu malam ban sani ba ko a nan gazawa kuna yi mu dai a najeriya ana yi kun san mu najeriya akwai albarka duk tsayen da ka zo akwai alheri ma akwai idan an zo biki za a gayyato daman da maza da mata ne wannan maza su zo mata su zo ba lalle ma a bambanta kujerun zaman ba masu ɗan kamewa su ne suke cewa nan ɓangaren maza nan ɓangaren mata masu ɗan kamewa amma su ma fa in kiɗa ya yi kiɗa to fa haɗewa ake don akwai lokacin da za a saki kiɗa malam ɗakin taron za ka ji zagagab zagagab zagagab zagawa zagab zagawa zagab zaga a yi ta kaɗawa wala sai ga an tashi ana haɗuwa to abin da ake shi ne akwai wani wani mc yake ce da shi sai tashi to jama'a a saurara yanzu za a saka kidan uwar amarya uwar amarya sai an mata kida nata za ki ga hajiya ga ciwon kafa ga ga larura tsofai tsofe da ita haka za a zo da ita wai an saka kidan uwar amarya haka za ki ga tsohuwan nan ta taho tana tana kadawa ita ma an mata ana ihu ana ɗaukar hoto jama'a za a sa kidan uban amarya shi ma ya zo a masa nasa subul lahum shaytanu amalahum wallahi bayan wannan sai a ce ina uban ango shi ma ya zo ina uwar ango ita ma ta zo da uban ango da uban amarya da uwar ango da uwar amarya duk suna gurin to sai kuma a zo a ce za a sa kidan amarya kidan amarya haka amaryan nan za ta taho tsirara tsirara na faɗa ɗin na ga ana hararata tsirara tsirara komai na ta zagani a waje wallahi wani bikin abun ba ni ba zan iya faɗan wannan abun ba kawai ni dai na san kun san me nake ne yarinya ƙarama malam in ka ga yadda take karya rawa kowa ya koya mata shi kuma angon yana nan mu dai a Najeriya da yadda za gani daidai gwargwado hanyar zai ba a lalacewa to shi kuma an gwanza ga ya taho da babban rigarsa kamar irin ta Dr. Abdulkadir Kazauri wallahi tallahi rawanin ne dai ba lalle ya saka ba amma dai da babban riga ta sha aiki to za ki ga angon da sutura ta musulunci da hularsa ya karya to haka zai zo yana baza babban riga yana kadawa tana kadawa yana kadawa tana kadawa kin san da ƙarshe sai su zo su rungume juna a gaban uwarsa a gaban ubansa a gaban uwarta a gaban ubanta yanzu wannan wani irin rashin kunya ne wannan wani irin rashin imani ne wannan wannan wani irin rashin tarbiyya ne to wannan ma bai isa ba wani ma har mangaren kan yarinya yake ya mangari kansa ya bude bakinsa ya sumbance ta a gaban duniya ana kallo saboda shakiye ne jikokin marasa mutunci kuma ana kallo ana ɗauka hoto ga shi nan a wayoyin kuna gani kuma yanzu wanda suka yi wannan wasu ce wai suna son su samu ɗan da zai rinka zuwa islamiyya da wuri tun da na fara zancen nan na ga wata wallahi haushi na take ji alama harara ta take ji tana nan tana turkunewa Allah baki hakuri barin bashi haka dan kada zo in ji an ce kaza kaza kaza ku yi hakuri mu gaya muku gaskiya in dai akan harkar kaɗe kaɗe da baki biki ne labarin ku bai da daɗi kwata kwata saka kaya shaffaf me kaya shaffaf kayan tsiraici kana ganin alamar brazilian jikinta in ma ta saka brazilian akwai wanda ma dan yadi kawai ake sake shi akwai wanda ta sako hatta wandanta na ciki ana gani wani siket ta sa wai air condition ana shan iska ta cikinsa tsirara wata kuma ta sako wani siket tun daga nan siket din nan anan a yanke daga nan facinya aka farke shi haka a gaba daya in ta yi yanayi haka yanayi yana tafiya yana budewa saboda shi dani ya ce kuna jin ba san abin da kuke bane to yaya yarinyar da take wannan abin za ta yi tsammanin wani alheri a cikin lamarin rayuwarta an gaya muku gaskiya ku bi kawai ku gyara in ba ku gyara ba in dai namijin wannan zamanin ne ki je ki saba wa Allah za ki shiga gidansa ki hannu kurkusu wallahi sai kun gama iskancin da za ku yi a bikin ya zo a gaban ki yana bidiyo call da wata 'yar iskar yarinya hello da wa yake yi da budurwa wata ta ce malam wulakancin da mai gida da yake min ya ishe ni haka na ce yi haƙuri karki kuka me ya haɗa ku malam a gaba na zai rinka kiran yan mata na ce wani irin yan mata yan matarsa mana na ce ke ba matarsa ba ce na ce ki je ki taɓa kwalliya da ado irin wanda 'yan mata suke yi. in ya zo yana ya ce ki "Yay." sai ya ganki sai ya ji daɗi wata kila in ya ga kin yi kwalliya sai ya kalle ki wulaƙancin da maza suke yi wa mata wallahi ba labari wani fa idan yana so ya bacci mai kyau kin san me sai ya kira matarsa ta banza a waje ta gaya masa magana mai daɗi ke kuma kina nan an ɗaura auren ki da salatin annabi amma ba zaman lafiya saboda kun cakuɗa kashi da kashin awaki da kashin mutane da waya a ciki ba dole a ji wari ba mazajen ku ba sa jin daɗin ku kuma ba kwa jin daɗin su ga ki da kyau ga ki da yarinta ga ki da kaza ga ki da kaza amma Allah ya jada mijinki yana nan yana bin matan banza a waya me ya faru saboda an samu halal an samu muskila an saba wa Allah a cikin tsarin ina tausaya wa macen da mijinta baya yi da ita baya ganin kwalliya yake yaba baki iya ba wani fito ta cewa ta yi wai kawai wata sai ta kira shi wata rana ta ce abinci kuwa ya ce waye wannan wannan fa yarinyar kawai da yake tsiya da ita a waje wai ita ita take son sa ai ke yanzu da aka yi auren ke ba kya son sa magani ba ba kya bashi da sassafe ita za ta tashe shi daga bacci ka yi breakfast ka karya an ga maka karinka to wannan bai saba wallahi akwai matar da ta ce mini idan mai gidanta zai dawo haka a buɗin mota yake zuwa da kula kula na abinci kin san wata masa yarinyar da yake tsiya da ita ita take masa abinci ya tako da shi har gida ya zo ya ci na ce lalle mijin nan naki ya rena ki ya reni ya gama rena ki na ce na ziga ta sosai a lokacin wallahi na ce wallahi ni in ni ne wallahi ba zan yadda ba ka zo min da abincin wata shakiya dan Allah ya haramta ashar ne da sai na mata ashar ma wannan wannan yarinyar wai ya ɗauko abincin wata wai ya zo ya zauna ya ciye ciye da fular da komai ya mayar but ya mayar mata yaran yaran su su zo suna neman suɗi yana ba su kashi waye ta yi masa abincin matar banza a waje wannan renin ya isa kuma bai kamata ki bari ba yace wallahi ba za a ci abincin na a gidan nan ba wallahi kuma wallahi ka gaya mata zan yi sammako a gidansu gobe da ita da tukunyar da take dafa abincin ma sai kun kun sa na sa da tijon nan sai dariya yake ta yi saboda ya ji abubuwan naku sai dai Allah shiryar da ku malam ku fatsai da ni in lokaci yayi ka san abin nasu da yawa yawa in lokaci ya ku da ni da haka akwai alfahari ga shafa turare malam ka zo an zo tafiya gidan biki in ka ji wani turare ya buga gum kana kana shaƙa to wata mace ce za ta tafi gidan aure yau mata suna saka turaren da mijinsu ma bai saba ko ta je ta nemo turaren mijinta mai tsada ta rika sawa in ka nemi turarenka mai tsada a gidanka ka duba ka duba baka gan shi ba wallahi ka je durowar matarka ba mamaki yana karkashin zannuwa da gilaluwa an soke shi za a tafi gidan biki take shafa shi manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ayyu mamra'atin istatarat thumma kharajat min baiti zawjiha liyajidu riha fa hiya zaniya duk matar da ta fesa turare ta fita daga gidan mijinta don a ji kanshinta kin fesa turare don a ji kanshin ki kika bar gidan mijinki annabi ya ce ke mazinaciya ce ashe ana yin zina ko ba a samu contact da haɗuwa da namiji ba fesa turare mai kanshi kurin ki fita kina yadawa a duniya ana ana jin ki zina ne duka wannan ana cikin abubuwan da ake ta yi waɗanda ba su da kyau ga keɓanta da maza ki ga mace ko yarinya budurwa ko mata aure a ta keɓanta da mazan da bai Allah Allah bai halatta ba ban sani ba nan Nijar ko kuna ana yin bikin ana haɗuwa da maza da mata ni dai ban sani ba amma ni dai ina ba da labari akan abin da na sani ana yi ko to yanzu daidai ne dan Allah mata 'yan islamiyya mata masu zuwa masallaci lafiya ku da ya kamata ku yaɗa mana alheri ku yaƙi wannan bala'i a kishe manta ki ga wancan ta tsaya da wani wancan ta tsaya da wani wancan ta tsaya da wani kamar Allah ya halatta musu sun manta mala'ikun Allah suna kallon su duk abin da kika yi sai yar ki ta yi duk yadda kika shuka wallahi cikin girba bakin ciki ma ya ishe ki zaman talauci da zaman rashi da bacin ran miji ya yi ta miki wulakanci yana tozarta ki ya ci mutuncin ki ki koma gida iyayenki su ce mu ba mu da inda za mu ajiye ki ki tafi ki je ki haƙuri a sallamo ki babu ɗakin da za ki zauna a gida kuma ga sabon Allah ku gyara ga ɗaukar hotuna a taswir fafafas fafafas kowa ta buɗe baki ta cire hijabi ta ɗau hoto hijabi dama Allah ji kansa wallahi iyayena mata yau saboda shakiyancin wasu mata akwai gidan bikin da ba a zuwa da hijabi yanzu malam ya ce mana magana akan muhimmancin saka hijabi amma wallahi akwai gidan bikin da ku din kun fi ni sani ku din ga kunan ko hijabi ba ku sawa dan me ba a ma shiga da hijabi wurin wata yarinya ta ce min ta je wani taro irin wannan gidan bikin sai ta tarar da wani katon kwando a kofar mashigar wurin mai gadi yana cewa ina ƙara ganin ki da hijabi ya ce ke cire in kina so kina jin kiɗa yana tasowa ana raba abin duniya a ciki ana halaka kina so ki shiga sai dai ki zare hijabi ki cire shi ki sa shi a kwando ki je ki shiga haka kowa ta bayyana abin da Allah ya hore mata inna lillahi wa inna ilaihi sai a taho da wani gele na munafurci munafukin gele wai shi wai wai wai wai raka ni jahannama raka ta jahannama kai zance haka ake yafa shi na fitina daman baya zama in an jefa shi sai ya fado sai nan ya bude kullum haka ana jefawa yana fadowa ana jefawa yana fadowa saboda daman ba so ake ya rufe ba so ake ya bayyana ga fidda gashi da fidda tsiraici mata su fidda kansu su fidda gashinsu amarya ta fitar kawai yawanci 'yan mata masu ɗan ƙoƙarin shine za a sa ɗan ɗan kwalin a yi haka ɗan nan ɗin ne ya fito an ɗanyi wasu 'yan kitso masu 'yan sirira 'yan ƙanana masu tada hankalin maza za a cuci maza kenan Allah ya isa ku daina Allah yana ki je ki wa mijinki mana ai Allah wadarin macen da za ta zo ta ita yi kwalliya wa mijinta tana yi a waje shirme to duka irin wani abuwa duk kuna yi a ɗauki hoto da mijin da ba naki ba ki ɗauki hoto da mijin wata ki ɗauki hoto da kaza da saurayin wata wata ta je ta gano wani daga tun da ta gano shi hankalin ta ya koma kansa tana neman ta kashe aurenta ta aure shi saboda ku mata farauni ne da ku yanzu mace fa kawai tana iya ganin mutum bata san shi ba bata san ya status din shi yake ya yake ya yake ba kai sai ce tana san shi kuma ta ta wulakanci wa mijinta saboda ya rubuta ita aure shi hira akwai wanda kawai ita so take kawai ta kira waya kawai ta hira da namiji kuna ta ji daɗin muryarsa ta ɗan gaya masa kai akwai jarababbu a cikin ku waɗanda in ba a ji muryar ba ma za a turo ta ɗayar kalma in an tura kalma ko gani ta ya duba ya gani ya ta yi good good dinnan to ita alhamdulillah an ya riga ya gani ni dai Allah ya sani ina ta karantawa a cikin abin da aka rubuta a littafi dangane da fitinar zamani da iyaye mata sun turo ka ko sun aiko ka ko sun turo ka sun ce a dakata ko to Allah ya sauke kafin ka ga fitina irin ta wannan zamani wallahi zaka dade abin ya wuce dukkan ainihin wato tunanin dan adam Allah kiyaye ga kamanceceniya da maza wata ɗirkewa take sosai ta saka wando irin na namiji ta ɗana jikinta manzo Allah ce la'ana Allahu al-mutashabbihati minan nisa'i bir-rijali wa la'ana Allahu al-mutashabbihina minan rijali bin-nisa Allah ya tsine wa mata masu kama da maza duk macen da ta saka sutura ta yi kamanceceniya da namiji tsinanniya ce in ji annan muhammadu haka duk namijin da ya mai da kansa ɗan daudu ya mai da kansa mace yana saka kaya irin na mata yana gantsara irin ta mata shi ma tsinanne ne to a irin taron bukukuwan nan ba abin da ba kwayi ga wulakanci da izgilanci ga wacce ta saka hijabi ko ta sako niƙabi sai ga ana mata wulakanci ga 'yan matan banza masu koyar da maɗigo a gidajen biki duk wannan a gidajen biki ake malam ba wai kina kaɗai da 'yan mata masu koyar da maɗigo me maɗigo mace ta nemi yar uwarta yanzu yana cikin bala'i da masifar da ke yaduwa shine mace ta rinka neman yar uwarta mace kawance na rashin mutunci kiga yarinya budurwa tana kawance da da mace mai shekara talatin da biyar ita kuma shekara ta sha bakwai wai kawarta ce kin san me suke haɗuwa suke ki ga matar aure tana da wata kawarta ba ta iya yini ba ta yi mata magana ba su haɗu suna tsiya duk abin da namiji yake yi yau da mace abin da namiji yake da mace na lalata yau mace tana yi da 'yan uwarta mace kamar yadda yau namiji yana yi da ɗan uwansa namiji luwaɗi namiji ya nemi ɗan uwansa namiji Allah kiyaye Allah kiyaye haka mata yau mace ta nemi yan uwarta mace kuma da akwai alamomin su yawan wasanni duk macen da kika kuna tarayya tana sa hannu tana taba miki wuraren da bai kamata ta taba miki ba da sunan wasa to shedani ya ce yar madugo ce tana taba miki wasu wuraren da is private in an ce private wuri ne bai kamata a taba miki ba wurin da namiji yake taba wa mace ta ji sha'awa to sai tana taba miki ko bini-bini da abu ya faru sai ta rungume yake a'a a'a akwai na ƙauna na ƙawance amma in yayi yawa to fitina ne ko ta rinka kawo miki kayan bacci kullum za ta kawo miki kyauta to kayan bacci za ta kawo miki sleeping dress kayan baccin kuma sai ta ce ki gwada a gabanta ta sa ki kwaɓe ki gwada a gabanta ta ganki ta miki hoto kai lalacewar ku yau mata ta kai ga wai ki yadda wai kawa kawar ki ta sa ki tsirara ki cire hijabin ki tana ɗaukan hoton ki tana a amma kin yi kyau kin yi kyau wata ran ki ga hoton ki a status din wasu wallahi wata ran ki ga hoton ki a facebook tana zuwa ta ɗauka ne ta tura wa maza a biya ta kuɗi kin bayyana tsiraici da wadda ba ta da wayo wai ta rinka ɗaukan hotonta tana tura wa ƙawaye bini-bini ai ƙawata ce laki mamaki kuma wani hoton ma fa bai kamata a bayyana shi ba dan akwai abubuwan da an ɗauke su bai kamata wani a duniya gani ba in ba mijinki ba kuna shirme kuna barna kuna abubuwan da kuna gajeren tunani mace wai ta mai da wannan wayar wai komai a ciki za ta sa sai wayar ta bata sai wani ya tsinta sai ya je danna wani abu sai ya buɗe ta sai ga duk hotunan ki gaba daya ko kuma an sai da wayar kin manta baki goge wani hoton ba wanda ya sai wayar ya je ya ga hotuna har miji ma da ake yin tsirara a dauki hoton kai a tura miji a wannan zamani akwai hadari wallahi kin san me hadarin wataƙila abokanan su bude wayar sa bai sani ba wataƙila manyan ƴaƴan su karba za su sa masa kati ko za su sa masa data kin je kina ta ɗaukan hoton kanki kina tura mijinki wai soyayya wai wataƙila wayarsa ta lalace an kai ta wajen mai gyara ya buɗe farar duk ya ga tsiraicinki in yana so ya gani ya zo gida wallahi malam mutanen nan sun tsokalo abubuwa masu muhimmanci kuma gashi ba lokaci haƙura malam ni da naga ka zauna a nan ai na ɗauka za ka min ceto da aka aiko takardar na ɗauka za ka ce a dakatar da ita to Allah ya saka da alkhairi akwai nan uwa malam Yusuf da sun zai taliki kuma akwai yan tambayi da kuma lokaci yayi to barin da ku yi hakuri Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya muku albarka dan Allah matan garin Zagawa Zagawa Gazawa yawa Gazawa don Allah duk abin da na muku ba ku ji daɗi ba don Allah ku yi hakuri wallahi ni ban san kowa ba a cikin ku Allah ya sani wa'azi na na zo ne amma dai da kafin kadir ya dan zuzzuga ni kafin hawo kujera ya zuzzuga ni ya ce to karka musu da wasa to Allah ya muku albarka Allah ya sa duk abin da na faɗa ku yi aiki da shi kuma abin da ne na kuskure a cikin maganganu na ubangiji Allah kai ya sa shi a cikin kunnuwan ku ballanta ku yi aiki da shi kuma Allah ya sa ku zama abin buga misali a ƙasar Nijar gaba ɗaya wajen samar da sutura mai kyau da kuma biki mai tsafta na musulunci don a samu lafiya zaman lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah haɗa mu da alkhairinsa assalamu alaikum wa rahmatullahi to za ka gabatar da shi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah saka ma doktor da alkhairi kuma Allah sa abinda malam ya faɗa an ji kuma za a yi amfani da shi insha Allah san ba tambaye muke fara ko sai ya Sai ya gama ta'aliki sai.
Eh, to ba wasa. Da haka kenan ba tare ɓata lokaci za mu kira malaminmu Malam Yusuf ya ɗan yi mana ta'aliki akan wannan maudu'ai guda biyu ko da dai na 'yan mintuttuka ne kaɗan insha Allah sai mu amsa tambayoyi sannan sai a rufe da addu'a insha Allah. Mm. To, Malam Fadda.
bismillah to ba da mu yayi daidai in haka ce na'am
أعوذ الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي هد... الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل الذين اصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين kuyi hakuri kun gana ta yawanta karanta alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah fil haƙiƙa da na duba mutanen da suke gabanmu a yanzu haliyan sun tuna jiya wani dattijon arziki yake bani labari ana ce mai alhaji rabi dan calowa jiya da dare mun zamna da shi yana bani labarin sunna na yi muƙarana maganan da ya yi da maganan da dan uwa malaminmu dr abdulkadir ya faɗa mini ɗazu ƙabla kalil kafin mu iso ana wato shi dattijon alhaji rabi dan calowa yana bani labari shekara arba'in da ya huce yake gaya mana kan cewa a lokacin idan matansu sun je da magaram ko agadis wanda suke sa hijabi a cikinsu za a ta jifansu ne za a ta dukansu ne sai da tsaro suke iya hayewa da zu kafin mu zo karatu muna fira da dr mala abdulkadir sai yake ce min yanzu ai an iso mustawan da yanzu yarinyar da bata haddace ƙur'ani ma za a gani wa zai neme ta sai nake yin muƙarana tsakanin wancan lokaci da yanzu shi yasa da na kalle ku yanzu sai nace alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya dawwama muna wannan ni'ma ila qiyami sa'a ba tare da bata lokaci ba kamar yadda hausawa suka ce ba a rawa bayan min bayan gwani to wannan ba rawa ba ne ba wannan malamanmu ne iyayenmu ne shugabanninmu ne sun zo sun yi wazi bai cancanta a ce mu da muke kananan almajiransu mu zo mu yi magana bayansu sai dai da'iman abin da muke cewa shine wato shi ɗalibi idan ya samu umarni daga wajen malaminsa yadda wani malaminmu yake gaya mana abu ishaqul huwai ne yana ce mana kan cewa innama ta'a bi ma'ana at-ta'a huwa al-imtithal biyayya shine ko kuma tawadu shine ka biyayya ga malaminka saboda haka idan kun lura malaman mu sun yi tarkizi akan abin da yake ta'alluqi da mata Dr. Mala Abdul Qadir yi magana abin da yake ta'alluqi na farko da sitra bimana mace ta sitirta kanta sannan kuma yayi magana na biyu shine abin da yake ta'alluqi da mace ta zamanto ta zamna a dacin mijinta ko kuma ta zamna a gida al-aslu fil mar'a an tabqa fil bayt كما قال الله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى abinda aka san mace da ita shine ta zamna a gidan mijinta ko kuma ta zamna a gidansu mace ba za ta fita ta je wani wuri ba an ba darura ba wannan shine ka'idar musulunci wato abinda nake so ku yi tarkizi akan wannan abu shine duk wanda yake neman sa'ada duk wanda yake neman rabauta duk wanda yake neman tsira duniya da lahira zai nemo tsira duniya da lahira ne wajen abubuwa biyu menene ubangiji sal- ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fada menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da shi ka yi kokari ka san wannan abubuwa biyu sai ka yi kokari ka kwatanta fatashabbahu in lam takunu mislahum inna at-tashabbuha bil kirami falahu alal aqalli kamar yadda kuka ji malaye muna bayani game da mata matan manzo sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma da kuke a gabanmu za ku iya kwatanta da wannan mutane saboda ku samu rabauta duniya da lahira abinda zan rufe da shi fi hakuri saboda duba da yanayin lokaci game da zamantacewa na aure ya kamata kowa a cikinku ya san abin da mijinsa yake so. Kowa a cikinku ya san abin da mijin yake so, wannan yana ba da fa'ida sosai wajen zamantakewa aure. Abin da nake nufi shi ne, ka duba abubuwan da namiji yake so ko kuma in ce mijinki yake so, sai ki kokirci imtisali da wannan. kamar yadda ana bukatan shi ma namiji ya kokari ya san cewa abinda matan abinda matansa take so misali zan muku yadda malamai suke fara cikin yani alhayat azzawjiyya abinda yake ta'alluqi game da kallo ko kuma alhaya yaumiyya malamai sun ittifaqi sun karrara kan cewa ita mace yadda aka halice ta wato tana so ne a rika kallonta kuna gane abinda mace take so tana bukata ne a rika kallanta shi kuma namiji yana so ne yayi kallo bimana muta'atul mar'a fi an yanzura ar-rajulu ilayha wa muta'atul rajul an yanzura ar-rajulu ila al-mar'a wannan nukta abinda za shi gane anan shine kamar yadda malam ya faɗa yanzu kenan wannan irin shiri za ta yi wa kanki saboda idan namiji ya kalle ki ko kuma in ce idan mijinki ya kalle ki zai ji daɗi ba tare da yana tare da ki kuma yana waya da wasu mata wallahi wannan galiban abin da yake janyo haka shine rashin kula da kai abin da yake janyo haka shine rashin girmamawa kai saboda haka ku lura wannan sosai akwai abin da kuma shi tabi'a ce wannan dole sai mutum ya koya malamai suna faɗa shi cikin sa'adatu zawjiyya tabi'a ce ta mar'a bima hali ne na nisa na mata shine mu ya kamata namiji ya kalla ya karanta halin mace abinda nake bifin haka shine shi namiji al-asli shi shine abinda yake bukata gaggawa yalla ki shirya mu tafi to yana bukatan irin yadda shi zai sauri ya doci waya ya kunna mota ya haka yana bukatar ita kuma matan nan su irin haka wannan kuma fil haƙiƙa rashin fiqhu ne rashin fiqhu ne saboda su mata qur'ani yace muna walaysa dhakaru kal unsa kuskure ne namshi ya zamanto yana da shidda wajen matan ki sauri ki kaza ko a tafiya ma sai ya yi kokari a yi ce ta rika yin tafiya irin nasa in za ce kina ta bata mana lokaci ba haka bane ba abin da ya kamata shine namiji ya karanta hali na mata ita mace asalinta qawarir ne shi yasa manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mana rifqan bil qawarir sai mu zo akasi shi kuma namiji ita mace abinda ta saba shine ta ba da umarni a yi, tunda ita in an ba ta umarni za ta yi, ita kuma tana so in ta yi umarni kuma a yi, tunan kuma ana samu akasa, shi namiji asali ko babansa ne, ko mamansa ne, idan kullum zai rika ba shi umarni zai ji wani abu a zuciyarsa. Wato abin da nake so ku fahimta kenan game da maza. Saboda haka, kar ki sa wa ranci ko ki sa wa kanci za ki rika ba mijinki umarni a latul kamar yadda ce in aka baki umarni za ki je ki ma'ziratan ce in aka baki umarni za ki je ki shi namiji afwan sarki ne ko me za a bashi sai dai a ce dan Allah kai hakuri zan iya samu kaza shi kuma in zai gaya miki zai gaya miki kanci a ce ki min kaza to inda aka ana samu akasi idan yana fahimta a cikin magungunan naci babu girmamawa ko kuma tana bashi umurni ne mubasharatan ana samun mushkila anan saboda haka wannan abubuwa yana cikin abubuwan da ya kamata a lura da shi sosai abu na karshe shine har yanzu dai maganar da malam yayi abin da yake ta'alluqi da sabon Allah subhanahu wa ta'ala wallahi duk wanda yake so mafita a duniyan nan yana so ya samu rabauta a lahira dole sai ya daina sabon Allah bi ma'ana abinda nake so in ce ma in ce muku shine mutum ya zamanto mai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cikin littafin sa yace mana wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja in tattaqullah yaj'al lakum furqana kenan mafitan da zamu samu idan muna neman mafita shine mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala في السر وعلانية muji tsoron Allah duk inda muci abun kumya abun takaici wannan wa'azin da muka je a bakin malaman namu bayan mu gama wannan wa'azi sai a samu ɗaya daga cikin matayen na malam mutum ya koma jefe ko kuma ta koma jefe ta bude waya tana kalla abubuwan da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi duk macin da ta jina rayuwanta akan haka tsakaninta da rabauta akwai tazara amma duk macin da ta jina rayuwanta akan tsoron Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah subhanahu wa ta'ala za ta samu rabo saboda haka a ji tsoron Allah cikin gida a ji tsoron Allah a cikin makarantu, a ji tsoron Allah a cikin a cikin kasuwanni. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Jazakallahu khair Sheikh Yusuf Umar Kutubi wannan dan uwanku ne ni ma dan uwana ne ina da dan ne dan dan ɗan danginku ɗan cikinku kuma alhamdulillah ya san halinku daidai gwargwado ya ba da gudunmu Allah ya ba da lada Allah ya sha albarka da tabbata da sai ka matso akwai tambayoyi da don wasu kai ake nufi da tambayoyi in ka karanta ni tawa zan karba tasa kuma zan miƙa masa yawwa Na'am, a gurguje za mu yi amsa su a gurguje.
za a yi sauri tun da tambayoyin suna da yawa, wanda Allah ya sa aka samu damar karɓa su karɓa su kenan insha Allah ne kenan sai a karɓa. Mai tambaya ta farko tana cewa malam ai an yi magana akan kiɗe-kiɗe, to wasu sukan ce ai kiɗa kiɗa radiyo so ɗaya ai ba komi ba ne tunda so ɗaya ne.
Wannan maganar ba haka ba ce, shi sabon Allah da kuke gani ba a cewa a yi sau ɗaya ba komai ba ne a'a idan aznabta zamban falatan zur ila sigarihi wanzur ila man asit idan za ka aikata zunubi karka duba karancin zunubin ka duba wanda kake sabawa da ɗaya da biyu duk laifi ne sai dai kawai idan mutum ya ji sau ɗaya ne ya tuna Allah ya daina wannan kuma Allah zai masa afuwa Allah gane da mu na'am
Wannan kuma ita ma ta ce misali kama macen da ta huta ba tare da izinin izinin mijinta ba wurin kusa ne haka da zama ba ta hutu ba tare da izinin shi ne hukunci shaf shaf kenan a a wannan gaskiya kuskure ne mace ta fita ba tare da izinin mijinta ba sai idan da larura yana daga cikin haƙƙin miji akan matarsa shine kar ta fita sai da izininsa dole ne ki tambaye shi izini sai dai izinin nan kala biyu ne akwai izini mutlaq akwai izini muqayyad izini mutlaq shine ya baki dama duk abin da ya taso saboda yanayi na larura zaki iya fita koda baya nan saboda an neme shi ba za a same shi ba idan wajen ya dace wannan idan wani abu ya taso ya riga ya baki izini sai ki je amma idan bai baki izini sakakke ba yace dole sai kin tambaye shi to ki kokari ki dinga tambayar sa da karki ci ainihin wajen kusa ne ba daidai bane dole ne sai kin nemi izini zaki fita daga gidan mijinki Allah ya samu dace
Yau, tambaya ta gaba malam wannan ta ce ta ce suna tare da mijinta sun kai shekara bakwai ba su kwanta ba su shimfiɗa guda ba.
subhanallah Eh, sannan kuma yanzu dai rabon shi bai kusance ka wajen wata tara. To shi ne ta tambaya mai hukuncin zama auren sai an tambaye shi ba ya da lafiya ya ce lafiya shi ba.
to ita ta kusance shi Ita ma bata kusance shi.
a ba.
to masu laifi biyu ne kenan ta guje shi ya guje ta na farko dai akwai auren dan namiji ya shekara tara shekara goma shekara kaza wani uzuri wani dalili yasa baya kusantar matarsa a shimfiɗa to wannan laifi ne kuskure ne amma baya kashe auren na biyu shine idan har namiji ya ƙaurace wa matarsa to ita ta yi haƙuri ita ta bi shi ta ji meye uzuransa matsalar ku girman kai ne da ku shi watakila yana da mata biyu ke ko mijinki ɗaya yana da inda yake zuwa biya buƙatarsa ke kuma ba ki da shi yanzu akwai kes ɗin da aka kamin shekarar ta hudu rabanta da miji tana ta bala'i tana faɗa ya ƙaurace mata ya ce eh ya ƙaurace mata shekara hudu ya ce akwai sauran shekaru ma suna zuwa ba a gama ba tukunna me ya faru ya ce ba wani abu kawai tsabar girman kai ne da ita ya ce ita kullum a duniya ya ce da 'ya'yana da mutunci na ana gaishe ni a waje ana girmama ni wai sai na zo ina lallaba ta wai sai ya zo yana rarashinta yana lallaba ta yana yan kame kame yana yan maganganu yana kaza kaza wata ran ta rufe kofa in yi wankusa waye ni na yi bacci don Allah kakka dame ni yace naga tana mun mulki da sarauta yace tunda na ja mata layi na zubar da ita shekara hudu yace da sauran shekaru ma in bata gyara ba wulakanci akwai mata masu wulakanci da haka ku gyara halin ku ba ku da kirki kuma idan an yi wa miji wani abu ransa ya ɓaci ba ba damuwa bane wannan bukatar kina bukata yana bukata da ki je ki barna ko ki je kina bin wasu mazafa yanzu akwai matar da ta zo take ce min ita ko wallahi in fa ba a gyara ba fa za ta nemi maza na ce a'a ni dai ba a gabana ba zan ba da wannan fatawa hakuri za ki yi ki je a lallaba a san yadda za a yi a sulhunta Allah gyara mana na'am
To malam wannan take tambaya ita ce malama ce ta makaranta boko haka. Shin ya halatta in ta zo wajen karantarwa ta kudu hijabinta ta ci gaba da karantarwa gaban yara. Sannan kuma in mijinta ya yi laifi yana da kyau kamar ya halatta ta mushi wa'azi.
a tambaya ta farko shine ya isa ita mace ba ta cire hijabinta matukar a wajen akwai maza waɗanda ba muharramanta ba mana idan waɗanda take karantarwa yara ne akwai wanda ya balaga ko wanda ya kai matsayin balaga bai halatta ta ajiye ta cire hijabinta ba dole ne ta rufe jikinta a gaban waɗannan ɗalibai amma idan duk mata ne gaba ɗaya kuma ba wani namiji da zai iya leƙowa ya gansu ana zafi idan ta cire hijabinta ba laifi ba ne amma idan akwai maza waɗanda maharram- ba maharramanta ba kuma sun balaga to harama ne ta cire hijabinta idan tana karantarwa abu na biyu kuma ya halatta ki wa mijinki wa'azi sai dai za a yi wa miji wa'azi a yi masa da wani usulubi mai kyau Kar ki je wajen wa'azin nan kuma wata fitina ko wani tashin hankali ta faru saboda waɗansu mazajen su ma kamar yadda malam ya faɗa kuna da girman kai waɗansu mazajen ma gaskiya suna da girman kai waɗansu ba sa faɗa ba sa karɓar gaskiya zai ga cewa matarsa ce dan me za ta yi masa zai ai bata isa ba amma idan kin fahimci kin fahimci yanda yake ai wanda ya fi dacewa ki wa ki wa wa'azi ki faɗa masa gaskiya shine mai gidanki amma dai a faɗa da wani yanayi mai kyau wanda babu reni babu wulakanci babu nuna cewa shi shi bai isa ba irin wannan ya taɓa faruwa wanda a har kotu abin ya je ƙarshe da dole muka zauna muka yi sulhu wanda mijin har ya daddake ta ita ma malama ce amma sai ta dinga bada labari tana cewa ni fa gaskiya kaddara ce ta sani auri wannan mijin jahili ne bai iya karatun qur'ani ba bai iya kaza bai iya kaza ba kuma ce ta wai ya zauna ta dinga koya masa qur'ani idan ya ce a'a yanzu zan tafi ta ce a kai da baka sani ba kai jahili ina zaka je ai ka bari in koya maka kaga wannan ba za a fahimci juna ba amma idan ta bi shi a hankali sai ta karantar da shi Allah ya samu dace
a cikin abubuwa masu muhimmanci a cikin fatawar da na amsa da zu a wannan matsalar kauracewa miji ya kauracewa mata ko mata ta kaurace miji yana yawan faruwa yanzu gaskiya da yawa mata wasu ana cutar da su tabbas miji ya kauracewa mata to amma me yasa miji yake kauracewa mata a yau ga dalilan kamar haka ku yi haƙuri mun haɗa ku anan ne don mu gaya muku gaskiya daga cikin sababbai da dalilin da ke sa miji ya ƙaurace wa matarsa akwai shegiyar ƙazanta ƙazanta mace ta zama ƙazama saboda Allah da daddare miji ya zo ya tarar da ke cikin ƙazanta da mummunan yanayi ya zai iya kusanta ki yau ya zo kina cikin ƙazanta gobe ya zo kina cikin ƙazanta musamman mata masu jego wai ita mai jego kamar an ba ta lasisin ƙazanta ne rabe-rabe yaro ya yi kashi ba a wanke ba a ga ana ba wa yaro mama hijabi duk ya jike da ruwan nono rabe-rabe ki yaushe zai saurare ki me zai iya sauraron ki ba magana ta gaskiya ba kulawa da jiki abun kunya ne mace tana ɗoyi kitso babu wani fa in zai fita malam wai kuɗi ya ɗauka haka ko ɗari biyar ne ko nawa ya jefa mata ya ce wallahi in na dawo baki je gidan kitso kika yi kitso ba wallahi zaki zaki zaki sha mamaki kan ke dan da baki kitso ba yanzu matar da ko kitso ba ta yi yaushe miji zai sha wata yan mayuka da ake shafawa na jan hankalin miji da turaruka ba ki da shi sai shegen yawo kamar kaza cakakal cakakal cakakal kina yawo kina zuwa gidajen unguwa ba ki da kula da haka kazanta ta kan sa miji ya kaurace wa matarsa abu na biyu cikin dalilai da ke sa miji ya kaurace wa matarsa wato rashin girmama mijin da rashin girmama lokacinsa yanzu miji zai dawo da daddare ya gama duk abin da ya kamata yi ku saurara fa ku ji wannan abin fa ya kamata ku bada kuɗi ne a muku wannan bayanin fa na ba ku shi kyauta kuna wasa miji sai ya dawo ya gama kimtsa ya komai da komai wai shi zai jira mace bata yi wanka ba bata goge jikinta ba a'a bata yi kaza ba bata kunna wa yara maganin sauro ba bata yi wa yara azkaru ba bata yi kaza ba yana nan yana yana kwance in ya duba sai ya ga bata yana jira bata dawo ba yana jira ma'ana wasu mazan su suke jiran mata a shimfiɗa me dalili ba ta gama kimtsawa ba saboda ba ta da tsari wankan da za ta yi na gyaran jikinta namijinta zai zo wallahi ba za ta yi ba sai ranar da miji sai mijin ya zo a makare take kullum to ya riga ya yi bacci kin zo masa wani in yi bacci ba a taba shi ba a tashin sa wannan dalili ne da ke sa miji sai shekara da ke a haka in dai baki gyara ba to shi ba zai gyara ba abu na uku zuwa wa miji da fushi da bacin rai yana zuwa an tare shi da bakar magana sai yanzu ka dawo ai na san inda ka je ai da ma zaman ka kaje kai zaman ka ana murkude masa baki ana ana wani kurbuta wata ba wallahi wai har gatsa ne take wa mijinta wai ya dawo yace ke dawa kike yace to yanzu dan Allah ana ta yi yace sai ka ce mai aljanu wallahi te ta gatsa ne tana ta fushi ko kuma ana zaune tana mai wani kallon iskanci ya kada shin kirki yaushe zai saurare ki bai zai iya sauraron ki ba a tare miji da fada daman wani yace ya gane matarsa in dai tana so ta guje masa to da yazo za ta rufa shi da fada da a fada za a rabu da an rabu a fada ta alhamdulillah an yi fada sai ta tafi ɗakin ta halin ku fa bai da kyau kuna da makirce makirce da yawa wannan ma sababi ne mai da hankali akan waya miji ya zo ba a sauraron sa waya eh ina jin ka kina cacin ɗinki yana magana eh ina jin ka ina jin ka bai da bata da lokaci abu na hudu komawa wajen yara wani ya ce wallahi malam zan dawo na ci abinci na shirya na yi komai tana can tana hira da yaranta in an yi magana ai shari'a ta ce su ma suna da haƙƙi a kaina ya ce to haƙƙin yara da haƙƙina wa ya fi ita kan yara take ta ƙare akan yara sai ta gama hiranta da yaranta da sauransu abu na biyar gayyato yara ɗakin kwanciya a lokacin da miji yake so ke manta da matarsa sai a gayyato maka ƙananan yara musamman yanzu inda wutar lantarki wasu yaran bance shegun yara ba wato yaro karami sai ya kai karfe biyun dare bai bacci ba yana ta tsalle ya ɗauko wancan ayi ayi ayi bacci ya in kin kashe wuta ya duba ihu baya yadda to yaro idon sa biyu ya za a al'amura da zai yi ba ci gaba malam
wala ina zagara ne kuma tambayoyin suna da yawa kuma yau ba mu yi da sasu abinda muke so gobe da izinin Allah bayan la'asar ƙarfe hudu akwai karatu na mata da za a yi kuma maudu'in shi ne zamantakewa akan aure da haka kenan muna fatan wanda Allah ya ba ikon zuwa su zo a nan wannan wuri kenan gobe ne za a bude maudu'i gaba daya akan zamantakewa aure duka a yi shi da haka kenan wannan tambayoyi mafi yawancin su daga haka kare daga kare hudu zuwa kare biyar da rabi za a samu damar zuwa a ji a kare kenan da haka daga nan za mu tsaya wanda ba su ji amsoshin tambayoyinsu ba gobe za a yi bayani akan duk abin da ya kamata wanda ba a yi bayani akan shi ba insha Allah kuma za a yi da sa insha Allah
Nisa sai ana fitan da wani gurin mandan wata yan gurin masu samu.
ai kamar gobe kasuwa ne can inda za a je yaki da su su sauke kenan eh shi ne eh can kasuwa ne gobe mata ba su hada wannan sauke Nawa a yi hakuri a yi addu'a a yi hakuri da Allah a tashi eh a yi hakuri a yi addu'a akwai malamin mu malamin Anas Sa'id kenan sai ya tashi ya sai ya zo ya mana wannan a kai sai ya mana addu'a a tashi insha Allah jama'a a yi hakuri da Allah eh ya kanka in kare hudu a kasance a nan kare hudu ma na zai fara insha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن أيش الرحيم هو الدعاء ده؟
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد